بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة أكو قوة جماد الآخرة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da sha biyar ga watan oktoba 1996 idan ba a manta ba a jiya muka karanto inda al'imamu abul hasan al-ash'ari allah ya ji kanshi da mahaifan shi da sauran musulmi baki ɗaya yake mana bayani dangane da matsayin mu ahli sunna game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa mu muna ƙaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama muna nuna musu soyayya baki ɗayansu to wannan mas'ala sai muka tsaya muna tattauna sharhi a kanta a inda muka kawo maganar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin aya ta ɗari ɗaya daidai cikin suratu tauba muka karanto tafsiri daga al-imam ibn kafir al-qurashi muka ji abin da ya faɗi game da matsayi na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma irin matsayin da 'yan shi'a suka ɗauki sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bayan nan sai muka ɗauko littafin sahihil bukhari muka fara jiyo daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi game da falalar su sahabbai ɗin to bayan wannan ne sai kuma muka sake ɗauko wani ɓangare na su sahabban su ne shugabanni daga cikin sahabbai sayyidina abubakar muka fara tattauna bayani game da darajojin shi da kuma sayyidina umar to a yau ma za mu ci gaba amma mun ɗauko sunan ibnu maja ne ma'ana kutubu sitta da sauran littattafan hadisi suna cike da waɗannan ainihin bayanai na falaloli da darajojin sahabbai don haka bukhari shine na farko ajiya mun ɗauko shi mun karanta sunan ibnu maja shine na ƙarshe cikin ainihin kutubu sitta al-mashhura al-ummahat inda ahli sunna wal jama'a to bayan mun ji daga abin da bukhari ya ruwaito shine a yau al-imam ibnu maja yace حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي ما نفعني مال قط تندنك وتدوكيا بتتبع أنفانا الدنيبا ما نفعني مال أبي بكر إذن أنفانا وددوكيا سيدنا أبو بكر تيمين ma'ana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yaba wa dukiyar sayyidina abubakar da cewa tun da yake yace qattu da dai dukiyar kowa bata taba amfanar da shi irin amfanin da dukiyar sayyidina abubakar sai wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba to manzon Allah ya karbi dukiya abubakar ya sai mota ko ya sai abin hawa ne a'a ya karbi dukiya abubakar ne ya taimakawa addinin musulunci qala mai riwaya abu huraira yace fabaka abubakar sai abubakar ya fashe da kuka wa kala ya ce ya rasulallahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hal ana wa mali illa laka ya rasulallah da ni da dukiyar tawa duk ba naka bane yaushe har zaka ce dukiyar kowa bata taba amfanar da kai kamar dukiyata ba ma'ana da ni abubakar da dukiyar tawa duk mallakarka ne to yaushe kuma har za a zo ana wani abin nan ma'ana tawali'u na sayyidina abubakar kenan to wannan hadisi yana nuna mana falala ta sayyidina abubakar da tsarkin dukiyar shi don da a ce dukiyar abubakar daga dukiyar haramun ce babu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai karɓi wannan dukiya sa'annan al-imam ibn majah yace haddathana hisham ibn ammar haddathana sufyan an al-hasan ibn umara an firas an al-sha'bi an al-harith an ali qala sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda bari mu ji darajar da sayyidina Ali ya ruwaito ta Abubakar da Umar daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zai fassara maka babu kiyayya babu gaba tsakanin Abubakar da Umar yanzu Aliyu ne yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce Abubakar wa Umaru sayyida kuhuli ahli aljanna min al-awwalina wal akhirina abubakar da umar su ne shugabannin dattawan gidan aljanna tun daga farko har ƙarshen halitta to malamai suka ce ai a aljanna kuma babu tsoho babu dattijo dukkan kowa zai zama ingarman matashi ne to ya za a yi abubakar da umar su zama su ne shugabannin dattawa sai aka ce ana nufin duk wani wanda ya kai matsayin dattaku ya mutu ya kai dattijo ya mutu to in an waye gari a aljanna abubakar da umar su ne shugabannin irin waɗannan dattawa illan nabiyina wal mursalina sai dai annabawa da manzanni kawai su ne su abubakar ba za su zama shugabannin su ba amma duk wani sahabi cikin sahabban annabawa ko wani waliyi cikin waliyai da suka gabata in an je gidan aljanna to sayyidina abubakar da umar su ne shugabannin su sai ma'aiki ya ce wa aliyu la tukhbirhuma ya ali amma kada ka gaya wa abubakar da umar wannan daraja tasu ma dama hayyaini matukar suna da rai dan kar abin ya zama ziga da washi gare su ma'ana matukar suna da rai ya kai ali kar ka gaya musu wannan magana ma'ana wannan magana sayyidina ali ya faɗe ta yaushe ne ya faɗe ta bayan rasuwar sayyidina abubakar da umar kenan har aliyu ya mutu kullum faɗin daraja abubakar da umar yake daga ina ne yan shi'a suka samo hadisai da suke la'anta sayyidina abubakar da umar sayyidina ali din gashi to dan wai su ɓata lamarin su ce ai waɗannan hadisai wai duk ƙarya ne to ai takhrijin su mana takhriji a ilmance waɗannan hadisai dukkan su sai da muka bibiye su ɗaya bayan ɗaya isnadin su kowanne sai da muka tabbatar da ingancin shi sannan muke kafa hujja da shi ba wai hayaniya da bankaura bane al-imam ibn majah ya kara cewa حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم abu sa'id al-khudri sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna ahla darajati al-ula yarahum man asfala minhum kama yura al-kawkab at-tali'u fil ufuqi min afaqi sama waɗanda suke can kololuwa ta aljanna manzon Allah yace waɗanda ke ƙasa na aljanna suna hangen su kamar yadda ainihin ake hangen tauraro a can sararin sama ma'ana 'yan aljanna sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suke can kololuwa akwai waɗanda suke can ƙasa su kuma matakala ta farko to waɗanda ke matakala ta farko ɗin nan suna hangen waɗanda ke can wannan matakala ta can sama kamar yadda ake ganin tauraro daga ƙasa kasan can za ka hange shi ko to sai ma'aiki ya ce wa inna ababakrin wa umara minhum abubakar da umar suna cikin waɗanda ke can ƙololuwa ɗin waɗanda za a rinka hangensu daga ƙasan aljanna su suna can sama ma'aiki ya ce wa an'ama ni'ima ma'ana madalla da wannan ni'ima da suka shiga ko kuma ma darajarsu ta wuce wannan abubakar da umar kenan sannan ibnu maja dai har wayo bai gaza ba ya ƙara cewa haddasana ali ibn muhammadin haddasana waqi'un hawwala sanad wa haddasana muhammad ibn basharin haddasana mu'ammalun haddasana mu'ammalun قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى عن مولى لربيع بن حراس مولى لربيع لربعي بن حراش الربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال حذيفة بن اليمان الله قال مش يردايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم ban san saura kwana nawa ya rage mini zan mutu ba ma'ana ban san gwargwadon abin da ya rage mini da mutu ba zama na cikin ku ban san iyakacin shi ba dan haka faqtadu bil ladaini min ba'di waɗanda za su zo a baya na nan su biyu to ku yi koyi da su wa ashara ila abi bakrin wa umar sai manzo Allah ya nuna abubakar da umar suna zaune a wurin ya faɗa da harshen shi kuma hannun shi ya nuna ya ce ban san iya kwanakin da zan yi cikin ku ba amma in ba ni to ga waɗannan biyu su ne za su fara zuwa bayana abubakar da umar sai annabi ya nuna sai ya ce ku koyi da su fa radiyallahu ta'ala anhuma to waɗannan kaɗan kenan cikin ainihin hadisai waɗanda suke tabbatar da falalar sayidina abubakar da waɗanda suke tabbatar da sayidina falalar sayidina abubakar da umar gaba ɗaya sai al-imam ibn majah yace fadlu umara radiyallahu anhu falalar sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda ma'ana bayan mun gama jin falalolin Abubakar yanzu kuma sai falalin ainihin sayyidina Umar shi kadai tare da cewa za a samu a cikin hadisin nan ma wani wuri ana hadawa da Abubakar قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة عبد الله بن شقيق يتي نتم بيا عائشة نتي إتا أي أصحابه كان أحب إليه cikin sahabban manzan Allah waɗanne sahabbai manzo ya fi so qalat Aisha da kanta ta ce Abubakar manzan Allah ya fi ƙaunar Abubakar fiye da kowa qultu sai na ce summa ayyuhu sannan sai wa kuma qalat sai tace umaru sannan sai umar mahallu shahid kenan ma'ana umar yana da daraja qultu sai nace summa ayyuhu sannan cikin sahabbai kuma sai wa qalat sai tace abu ubaidata abu ubaidata bin al-jarrah aminu hadhihi al-umma wanda saboda matukar imani a ranar badar ya fito yayi gaba da gaba ya mace baban shi da takobi sai da ya ga ya kashe shi tukuna saboda kafiri ne in ba karfin imani ba wai zai iya wannan aikin to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato bayyana darajojin shi kamar yadda za mu zo mu ji shi ma Abu Ubaidata ibn al-Jarrahi sa'annan al-Imam Ibn Majah ya sake cewa haddathana Ali ibn Muhammadin haddathana Waki'un haddathana Shu'ba an Amr ibn Murra an Abdullah ibn Salama an Abdullah ibn Salima qala sami'tu aliyan abdullahi dan salima ya ce na ji sayidina ali allah ya ƙara mishi yarda ya ƙulu sayidina ali aka ji shi yana cewa khairun nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama abubakar bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama mutumin da ya fi kowa alkhairi shine abubakar wa khairun nasi ba'da abi bakrin umaru bayan abubakar kuma wanda ya fi kowa alkhairi shine sayyidina umar mahallu shahid kenan umar shi ma daraja shi ta kai daraja wannan hadisi sayyidina ali shi ya jiyo shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har wa yau al-imam ibn majah yace haddathana muhammad ibn ibn al-harith al-misri anba'ana al-layth ibn sa'd haddathani uqayl an ibn shihab akhbarani sa'id ibn al-musayyib anna aba hurairah qala abu hurairah yace كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم منا زون وترانا تارد النبي صلى الله عليه وسلم قال سي النبي يتي بين أنا نائم النبي يتي إنا كونشي إنا بچي رأيتني في الجنة سي نجنة كأي أتكين الجنة الله أوكيني أكيني تكين الجنة أتكين مفركي كينا كما مفركين النباوة غسكياني تو النبي يتي سي نجنة الجنة fa'iza ana bimra'atin ta tawabba'u ila janibi qasrin sai na ga wata mace a can kofar wani gida ƙatotan gida sai na ganta ita kuma tana alwala faƙuntu sai na tambayi masu kula da aljanna na ce liman hazal qasru wannan ƙaton gida na waye faƙalat sai wannan mace sai ta ce li umara wannan gida na sayyidina umar ne fazakartu ghairatahu ma'aiki yace sai na tuno irin tsananin kishin Umar fa wallaitu mudbira sai na juya na bada baya kada Umar yace na fara leƙa mai gida kafin ya fara shiga sallallahu alaihi wa sallama qala abu huraira abu huraira arrawi sai yace fa baka Umar sai sayyidina Umar ya fashe da kuka fa qala sai yace a alayka bi abi wa ummi ya rasulullahi agha ya manzon Allah na baka uwata da ubana fansa kuma ko zan yi kishi kai zan wa kishi ta hanyar wa na samu aljanna sallallahu alaihi wasallama to wannan daraja sayyidina umar kenan ma'ana manzon Allah tun anan duniya Allah ya shigar da shi aljanna har ma ya ga gidan sayyidina umar duk wanda yake zagin sayyidina umar ba tashi aljanna yake son ya bata ba قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن غبيث بن الحارث عن أبي ذر قال أبو ذر الغفاري يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله تيرا دا أمينتين الله سبت أغريش يناتيوا إن الله وضع الحق على لسان عمر الله مدوككين سركي يا سنيا غسكيا أبسا هرشن عمر يقول به عمر دي إن بذي مغانا تو غسكيا زي فدي waɗannan duk suna nuna karamomi ne na sayyidina Umar da kuma cewa ma'aikin Allah har ya rasu ya ainihin tabbatar da cewa Umar mutumin kirki ne duk wanda zai zagi Umar ya ce biri sarkin banna a shi ne sarkin banna da yake zagin wanda ma'aiki ya tabbatar da cewa mutumin kirki ne Allah ya shiryar da mu to waɗannan kaɗan kenan cikin riwayoyi waɗanda al-Imam Ibn Majah ya fitar da su waɗanda in ka duba Sahih al-Bukhari zaka samu shigen su Sahih Muslim in ka duba Sunan Abi Dawuda Tirmidhi An-Nasa'i da kuma wannan Ibn Majah gashi kana ji ana karantowa in kana da Ibn Majah sai ka dauki ka je ka dauki babu fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana falalolin ashabi rasulillahi falalolin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ka je ka ɗauka duk ka duba waɗannan hadisai ɗaya bayan ɗaya za ga hadisai da dama waɗannan mun tato kaɗan ne saboda ana takaitawa ne don akwai sahabban da za a zo za a tattauna akan falalarsu su ma insha Allah don haka sai mu ce sahabi na uku bayan sayyidina Umar shine fadlu Usman radiyallahu anhu Usman Allah ya ƙara mishi yarda wace falala ce shi kuma ta zo daga harshen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama al-Imam Ibn Majah al-Qazwini yace haddathana Abu Marwan Muhammad ibn Usman al-Usmani haddathana Abi Usman ibn Khalid an Abdurrahman ibn Abi Zinadi عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان sa'annan sai sake cewa haddasana Ali ibn Muhammadin haddasana Abdullah ibn Idrisa an Hisham ibn Hassan an Muhammad ibn Sirin an Ka'ab ibn Ujra qala zakartu zakara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fitnatan ma'aiki wata ranye wa sahabbai bayani game da wata fitina da za ta zo ta faru a cikin addinin musulunci bala'i da zai zo faru musulmi su tarwatse su yi kashe-kashe fakar rabaha kuma ya kusantar da abin yace abin kuma dab yake da ya faru famarra rajulun muqanna'un ra'asuhu manzo Allah yana cikin wannan jawabi sai ga wani mutum ya zo ya wuce haka kanshi a lullube fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aiki yace haza yawma idhin alal huda wannan mutum da kuka ga ya wuce kanshi a lullube a lokacin da wannan fitina za ta zo to shi akan shirya yake ba batacce bane mai riwaya shine ka'abu dan ujra yace fa wasabtu sai na tashi zambar fa akhadtu bi dab'ai usman ashe usman ne ya wuce sai na je na kama kafadin shi ta baya thumma istaqbaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na dafa kafadin usman ta baya sai na juyo da shi muka kalli ma'aiki gaba ɗaya na nuna mishi shi fa qultu nace haza wannan mutum kake nufi sanda za a yi wannan fitina akan shari'a yake qala haza sai annabi yace eh wannan nake nufi wannan daraja kenan cikin darajoji na sayyidina Usman Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda قال حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن نعمان عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت عائشة تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي يا عثمان يا كي عثمان in wallaka Allahu hazal amra yauman idan Allah ya ɗauki wannan al'amari ya ɗora a hannunka wata rana wannan al'amari al'amarin khalifanci kenan dai ran da Allah ya ɗora ka ka zama khalifa fa'arada almunafiquna an an takhla'a qamisaka allazi qammasaka Allah munafikai sai suka nufi ka cire wannan riga ta sarauta da Allah ya sa maka fala takhla'ahu kar ka sake ka cire wannan riga shi yasa sayyidina Usman ya san da wannan wasiyar sai ga da ya kauce wa wannan wasiya gwamna ya bari a kashe shi da ya ba da kai a yi mishi juyin mulki haka kamar yadda ake zuwa a kama fara da safe gwamma sayyidina Usman ya bari a kashe shi saboda wannan wasiya ma'aiki ya ce in Allah ya ɗau wannan al'amari ya danka a hannunka wata rana munafukai suka yi nufin su zo su ce ka cire wannan riga ta sarauta ta khalifanci da Allah ya sa maka kar ka sake ka cire wannan riga to a ƙarƙashin haka ne ba mu manta ba al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari kamar yadda muka karanta yake cewa a cikin aqidar mu duk waɗanda suka kashe Usman din nan to sun kashe shi da zalunci ne da ta'addanci don gashi annabi ya kira su da cewa munafikai mun fahimci wannan da kyau ko ya qulu zalika salasa marratin so uku annabi ya gaya wa sayyidina Usman wannan kalma yana maimaita mishi qala nu'man nu'man ibnu bashir ar-rawi an aisha yace fa qultu li aisha ta sai na ce wa aisha ma mana ake an tu'limin nasa bihaza me ya hana ki sanar da mutane wannan hadisi sanda fitinar sayyidina Usman ta taso qalat sai ta ce unsituhu Allah ya mantashe ni ne shi yasa ban faɗi ba mun fahimci wannan to yanzu daga baya ta tuna shi yasa ta faɗi to wannan kaɗan kenan cikin ainihin darajoji na sayyidina Usman yana daga cikin darajojin shi har wa yau da sayyidina shi sayyidina Usman din Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisi sahihi wataran annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune ya yaye cinye shi haka abubakar ya shigo annabi na zaune yadda yake umar ya shigo annabi na zaune yadda yake sai sayyidina usman ya shigo sai ma'aiki ya tashi ya gyara zaman shi ya lullube cinye shi aisha ta ce ya ma'aiki me yasa wane ya shigo wane ya shigo duk baka gyara zama ka rufe jikinka ba amma lokacin da sayyidina usman ya shigo sai ka gyara zaman ka yace dan me bazan ji kunyar wanda mala'iku ma jin kunyar shi suke ba mala'iku ma jin kunyar sayyidina usman suke yana daga cikin darajojin shi kenan da falalolin shi ma'ana shi yasa ma'aiki ma yake jin kunyar shi kuma babu wani cikin halittar Allah da ya taba auren ƴaƴa mata guda biyu na annabi ɗaya sai sayyidina usman ba a taɓa samun wannan ba kuma har duniya ta tashi ba za a taɓa samu ba amma kamar yadda za mu zo muna nan muna karatu cikin wannan littafi al'ibana za mu zo in mun zo da bayanai wani ɗan shi'a yake cewa waɗannan 'ya'ya guda biyu dukkaninsu baki ɗaya da usman ya aura fa allah bai ba shi izinin ya iya saduwa da su ba ka dubi ƙiyayya ta sa ka iya shaidar zir na sahabin da ya kulla matar ɗakin shi da ya kulla ɗakin shi da matar shi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu da suka wuce ka iya ba da shaida cewa wai bai samu damar saduwa da ita ba ba ka da dalili daga Allah ko daga wani sahabi ko daga annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ruwaito haka kadai wai saboda shi Usman ɗan shi'a ba su ƙaunar shi to suna ƙaunar annabi kuma da 'yan gidan shi to don haka yaya za a yi Allah ya baiwa Usman ikon ya iya saduwa da 'yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan irin makirci ya wuce irin wannan shi yasa al-Imam Malik ya kawo wata ka'ida mai ƙarfi yace 'yan shi'a kar ka yi riwaya daga wurin su yace kar ma kai magana da su yace saboda makaryata ne duk abin da za su faɗi sai ka ji ƙarya ce a ciki sai su ta yada labarai duk in ka bincika ina asalin labarin sai ka ji babu takamaiman inda wannan labari ya fito ma'ana dan shi'a shine ke da mugun tarihi a kanka kai baka san wannan tarihin ba waɗanda aka sani ma game da ilimin tarihin bangaren kuma ba su san shi ba amma shi makiyinka ya sani in ba dan shi ba ina yake wannan ake wannan irin tarihi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to wannan dangane da falalar sayyidina Usmanu kenan sai kuma al-Imam Ibn Majah yace fadlu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu falalar sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara mishi yarda ma'ana dan babban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma shi ma siriki cikin surukai na annabi sallallahu alaihi wasallam to anan ne yan shi'a yana daga cikin kage-kagensu kamar yadda mai littafin faslul khitab fi isbati tahrifi kitabi rabbil arbab duk dan shi'a ya kamata ya nemi wannan littafi yau kamar shekara 200 da aka rubuta littafin ba ku yi karatu ba mun riga mun san ku tare muka taso da ku yan iska ne ku ba ku yi karatu ba mun faɗa ku daina cewa ƙarya ne ku tafi ku karatu tukun فصل فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب wai tabbatar da bayani dalla-dalla mai gamsarwa game da cewa lallai alkur'ani littafin Allah to su Usmanu sun canza shi a cikin wannan littafi ya ce alam na shara laka sadrak to yadda take rubuce dinnan a cikin alkur'anai ba haka take ba akwai wata aya da sai na Usman ya shafe ta saboda wai kiyayyar Aliyu da Usman yake wai yadda suratul inshirahi take shine alam nashrah laka sadrak wa wada'ana anka wizrak wa aliyun laka sihrak wai akwai wannan aya wa aliyun laka sihrak aliyu sirikinka ne to anan tukuna da farko suratul inshirah ta sauka ne a makka amma auren sayidina ali da fatima a ina ne al'amarin ya afku a madina to da yaushe ne kuma aya ta sake dawowa ta sake shiga cikin wannan sura ta inshira ma'ana suratul inshira alam nashara ta sauka tun a makka amma surkuntakar aliyu da annabi bata faru ba sai a madina bayan wannan sura ta alam nashara ta riga ta sauka to yaya aka yi wannan aya ta yi tsalle ta faɗo cikin alam na shara wai sai na usman da ya zo rubuta nashi masahif din sai ya janye wannan ainihin aya saboda jin haushin dan menene ya Allah zaka ware aliyu kawai ka ce shine sirkin manzon Allah nifa wai shi yasa usman ya goge wannan ayar wannan magana tana nan a cikin wannan littafin bari in ƙara faɗan sunan shi faslul khitab fi isbati tahrifi kitab rabbil arbab wani ɗan shi'a ne na ƙasar iran yi wannan littafi kamar shekaru ɗari biyu da wani abu da suka gabata ka je ka nemi wannan littafi za ka ga tantagaryar kafirci a cikin shi sa'annan ga littafin alkafi fil usul na kulaini ka ɗauki mujalladin farko kawai ya ishe ka duk ya bayyana maka waɗannan abubuwa duk gaba ɗaya wurare ɗaya bayan ɗaya zaka ji ya kawo aya ta alqur'ani ya ƙara sunan aliyu da fatima a wasu wurare wasu wurare ya ƙara sunan aliyu wasu wurare ya ƙara wasu abubuwa ya ce wallahi tallahi haka ta sauka yana nan cikin littafin alkafi sai ran da munasaba ta kama za a yi wani karatu akan tabbatar da cewa alqur'ani littafin Allah ne babu kuma wani abu da ya ɗarfasu cikin shi na ƙari ko kuma na ragi to ran nan za a zo da alkafi din a zo a karanta shi ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala Allah ya shiryar da mu to shine al-Imam Ibn Majah yace haddathana Ali ibn Muhammadin قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن آه عن زر عن زر بن حبيش عن علي قال سيدنا علي دكان شين رويت وانا حديثي كما فللشي يكي أهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم الأمي النبي wanda yake ba a taɓa saukarwa da mutanen shi littafi ba ya gaya min wani zance annahu la yuhibbuni illa mu'minun cewa ba wanda zai kaunace ni ni ali sai mumini wala yubghiduni illa munafiqun babu wanda yake fushi da ni ko yake kina sai munafiki duk wanda yake kaunar aliyu mu'mini ne wanda duk ke kin sayyidina ali wannan tantagaryar munafiki ne kuma ba wai nifaq al'amali ba a'a nifaq wanda yake sahibuhu fi darkil asfali minan nar don ya shafi mas'ala aqida ce abu ne da yake a zuci matukar kaji kana kiyayyar sayyidina ali a zuciyarka ka zama munafikin da yake in ya shiga wuta har abadan abidi ne zai dawwama a ciki saboda mas'ala ce da ta shafi aqida mas'ala ce ta zuci dan haka wajibi ne kauna ta sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu amma duk kaunar da kake wa sayyidina ali ka sani da cewa bai halatta maka ka kira sunan Ali ka ce karramallahu wajhahu ba wannan jahilci ne wa wasu ahli sunna suka fada saboda ba su karatu na ilimin aqidar salaf ba ba su karatun ilimin mustalahil hadith ba shi yasa suka afka cikin wannan bala'in jahilci amma cewa sayyidina Ali karramallahu wajhahu ko aliyun ka ce alaihi salam ma'ana wannan wata aqida ce ta yan shi'a dan su ci mutuncin abubakar da umar da usman da sauran sahabbai ma'ana wai duk sauran sahabbai a ce radiyallahu anhu amma ali wai sai a ce karramallahu wajhahu ko alaihi salatu wassalam duk wannan baki daya wani jini ne wata nuz'a ce shi'iyya wani jini ne da wata jijiya ta shi'a ta zo ta afka cikin wasu ahlus sunna sakamakon jahilci da suka zauna da shi mun fahimci wannan da kyau ko dan haka an ce aliyu sai ka ce radiyallahu anhu sai za ga malaman hadisi kamar su al-hafiz ibn hajar al-asqalani da makamantan shi duk sanda suka kira sunan ali sai su ce radiyallahu anhu amma jahilai waɗanda suka jahilci abin da ake kira ilimi to waɗannan sai ga an ce aliyu sai ka ji sun ce karramallahu wajhahu ai sun gani a rubuce ne a duk abin da yake rubuce ne yake daidai ai ba duk abin da yake rubuce yake daidai ba sai an bincika an tace kaza daidai ne kaza ba daidai bane kaza asalin shi daidai ne amma wani mummunan abu ya shigo cikin shi sai an janye shi tukuna wannan ba zai taba yiwa ba gaba daya sai da ainihin ilimi na mustalal hadis dan haka al-imam ibn hazm al-zahiri a cikin littafin shi al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal yace babu al'ummar da Allah ya wa baiwa da isnadi sai wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana babu al'ummar da zaka bincike su me dalili kaza su ce saboda mun samo labari wuri kaza wuri kaza har a tike kan annabi sallallahu alaihi wasallama yace kiristoci ne suke da isnadi kwaya daya game da auren zobe yace wannan isnadi kuma cike yake da macuta da makaryata da madamfara na haka karshe dai ibnu hazm ya kai mata ilimin musalal hadith wajibi ne ga dukkanin musulmi su tashi su koye shi in ba haka ba za su tafka wa kansu asara za su ainihin ja wa kansu kuma musifu da bala'o'i waɗanda babu mamaki su waye gari su gansu a wuta don za su iya bautawa Allah da ƙarya za su iya bautawa Allah da abin da yake kwata-kwata ba shi da asali bai da inganci to amma ta hanyar ilimin mustalal hadis nan za a iya tace kaza daidai ne kaza ba daidai bane kaza daidai ne amma kaza ya darsu cikin shi sai a janye wannan abu wanda ya darsu ba mai kyau ba sai a tabbatar da abin da yake asali mai kyau ne wannan idan ba malaman hadisi ba ka bi babu in babu duniyar ilimin da zaka shiga ka sami irin wannan daraja shi yasa sai ka ga babban malami ya kai matuƙa wajen lugal arabiya ya kai matuƙa wajen fiqh amma sai ka ji yana jawo matattun hadisai yana kafa hujja da su ikhtilafu ummati rahma ashabi kan nujumi man iqtadaytum qad ihtadaytum duk irin waɗannan hadisai hayaniya me yasa saboda bai san ilimin sunna ba kwata-kwata duk ilimin da ka sani in baka san ilimin sunna ba ka buga ka aikin banza saboda za ka gama ainihin wato ilimin ka baki daya ka je wurin Allah ma'a quwwatil hujja alaika Allah yana da hujja mai karfi da zai azabtar da kai domin baka bauta wa Allah ba kwata-kwata tunda baka bauta wa Allah da abin da manzon Allah ya shar'anta ba sallallahu alaihi wasallam to sa'annan al-imam ibn majah ya sake cewa haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana muhammad ibn ja'far haddathana shu'ba an sa'ad ibn ibrahim qala sami'tu ibrahim ibn sa'ad ibn abi ibn abi waqqas yuhaddithu an abihi sa'ad dan abi waqqas yace yaji an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala li ali manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa sayyidina ali ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى يا علي بذاك زما بذاك يرجع matsayin ka ya zama kamar matsayin annabi Musa da annabi Haruna ba ma'ana wani matsayin annabi Haruna yake da shi a wurin annabi Musa lokacin da annabi Musa zai tafi zuwa turi sinin sai ya ce wa annabi Haruna ukhlifni fi qaumi wa aslih ka zauna ka kulan min da al'ummata kuma ka kyautata ɗabi'unsu da halayensu da addininsu to a sanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafi yakin khaibara sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya wakiltar da aliyu saboda yana fama da ciwon ido yana fama da hakiya shine sai sayyidina ali yace ya manzon Allah yanzu tafiya za ka ka banni cikin mata da yara shine ma'aiki ya gaya mishi wannan yace ba za ka yadda ka tsaya kamar matsayin da Haruna ya zauna wa annabi Musa ba ma'ana aliyu zai yadda kenan to a nan ba wai ishara ce ga khalifancin aliyu cewa bayan annabi sai aliyu ba domin bayan annabi musa ba haruna ne ya hau ba kuma annabi haruna annabin allah ne manzan allah ne annabi musa annabin allah ne manzan allah ne kuma haruna ya mutu kafin annabi musa tun annabi musa na da rai annabi haruna ya mutu shi yasa wannan annabi yana kamanta matsayin da aikin da annabi haruna ya tsaya wa annabi musa ne a cikin bani isra'ila kafin ya je ya dawo to kai ma ba za ka yadda ka ɗauki irin wannan matsayin ba shine ma'anar wannan hadisi bi ijma'i shurrahil hadis duk malaman da suka yi sharhin hadisi nan suka tsaya kuma kowanne yazo sai ka ga yawa yan shi a raddi game da ta'awili da suke kawo a cikin wannan hadisi in kana son ka ga cikakken bayani game da raddodi akan hadisan da suka inganta da waɗanda ba su inganta ba game da falalar sayyidina ali ka je ka ɗauki littafin muktasar tuhfatu isna ashariya isna ashariya na ainihin alkana da holi kan dahali wani babban malami ne mutumin ƙasar hindiya ɗaya daga cikin manyan malamai da suka tsaya wajen gwagwarmayar yada sunna da kuma faɗa da shi'a a waɗancan zamunna duk wata shubuha da suke kawowa ya tsaya ya warware ta ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya to wannan a taƙaice game da ainihin abin da al-imam ibn maja ya kawo kenan akwai kuma hadisi wanda ya zo cikin bukhari da muslim da wasu littafan hadisi wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna ainihin daraja ta sayyidina ali to shine al-imam ibn majah anan zai kawo mana wannan hadisi idan ya kawo mana wannan hadisi sai mu juyo waccan riwaya sai ya ce haddathana usman ibn abi shayba haddathana waqi'un haddathana ibn abi layla haddathana al-hakim an abdurrahman ibn abi layla qala kana abu layla yasmuru ma'a aliyin abu layla ɗaya daga cikin tabi'ai ne yana zuwa wurin sayyidina ali su yi hira da daddare فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف lokacin zafi sai sayyidina ali kuma ya dauki riga mai zafi sai ya sa lokacin sanyi kuma sai sayyidina ali ya dauki riga shara-shara wanda yake kuma ba ta lokacin sanyi ba sai ya sa kaga abin ya saba wa al'ada yadda aka saba kenan lokacin zafi ka sa riga shara-shara lokacin sanyi ka sa riga mai kauri shi ali sai zama lokacin zafi ya sa riga mai nauyi lokacin sanyi ya sa riga kuma mara nauyi فقلنا أبو ليلى يتي سيمك تشي لو سألته معنى عبد الرحمن بن أبي ليلى يتي سيمك تشي داما كتنبيا من علي من يسا يكين إروانا أبو فقال سي سيدنا علي يتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين من زن الله صلى الله عليه وسلم يا تبع أيكا مني a lokacin ina fama da hakiya ina fama da ciwon ido yau ma khaibara ranar yakin khaibar فقلت يا رسول الله سينتي يا من زن الله إني أرمد العين ما أيكي يا أيكا مني تي وأنزو سينا أيكو نتي يا ما أيكي أي إنا فاما ده حكيا فتفل في عيني سي النبي أدو أي توفى إدونا ثم قال سنن سيتي اللهم أذهب عنه الحر والبرد يا الله دون ذاتي دون سنيك أوكي وسيدنا علي qala aliyu yace fama wajadtu harran wala bardan ba'da ba'da yawmi idhin yace tun daga wannan rana har zuwa yau jikina ban taba jin sanyi ko zafi ba ma'ana sai jikin sayyidina ali ya zama yana da temperature wanda yake matsakaici jikin shi baya daukan zafi jikin shi baya daukan sanyi wanda zai cutar ko yaushe jikin shi yana halin daidaituwa dan haka sanyi ake yi ku ne kuke ji ali baya ji zafi ake ku kuke ji albaya ji dan haka duk rigar da ya ga dama sai ya sa wannan ba mu'jiza ba karama bace ta sayyidina ali karama ce ta sayyidina ali saboda albarkacin addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wa qala sai kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la ab'asanna rajulan gobe zan aiki wani mutum zuwa ga ainihin jihadi kuma zan bashi tutar yaki yuhibbullaha wa rasulahu wannan mutum yana kaunar Allah da manzon shi wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Allah da manzon Allah kuma suna kaunar shi laifa bi farrar wannan mutum ba matsoraci bane baya gudu a filin daga fatasharrafa lahu nasu mutane suka yi ta fatar Allah ya sa su samu wannan mukami a gobe saboda garantin da annabi ya bayar cewa wannan mutumi yana kaunar Allah yana kaunar ma'aiki kuma Allah da ma'aiki suna kaunar shi kaga gaba da baya kenan to jin wannan mukami sai mutane suka yi ta fatar wannan ya ce Allah ya sa shi ne Allah ya sa shi ne fa ba asa ila aliyin sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aika wa aliyu fa atahu iyaha sai annabi ya dauki wannan ainihin tuta sai ya bashi wannan digirin girmamawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba aliyu cewa aliyu yana kaunar Allah da manzon Allah kuma Allah da manzon Allah suna kauna aliyu to duk wanda yake kaunar Allah yake kaunar manzon Allah wajibi ya kaunaci aliyu wanda kuwa bi yake kin aliyu to ba dan komai yake kin Aliyu ba sai dan yana kin Allah da manzon Allah mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaitan takaitawa kenan dangane da falala ta sayyidina Ali Allah ya kara mishi yarda sa'annan sai kuma fadlu zubair daga cikin waɗannan sauran guda goma ma'ana sauran guda shida waɗanda annabi ya lissafa sai ya ce yan aljanna ne abul hasan al-ash'ari in ba mu manta bai magana a kansu ya ce mun yadda da duk wanda manzon Allah ya ce dan aljanna ne mu ma mune mai shaida cewa dan aljanna ne to daga cikin su akwai az-zubair ibn al-awam az-zubair dan awam shi kuma sirikin sayyidina abubakar ne mijin asma'u ainihin yar gidan abubakar yayar aisha to menene ma'aiki ya faɗi game da falalar shi ibn majah yace haddathana ali ibn muhammadin haddathana waki'un haddathana sufyana عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لا ندعك يا بني قريظة ما يكي صلى الله عليه وسلم يكي من يأتينا بخبر القوم lokacin da aka zo gazwatul ahzab kafiran duniya baki ɗaya suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama taron dangi da kafiran makka da kafiran ko ina kiristoci da yahudawa da maguzawa da majusawa suka zo suka haɗa ka li'annal kufra millatun wahida dan duk kafirci abu ɗaya ne mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka suka haɗe kansu dan me dan za su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi ma'aiki ya zo yana yaƙar su ne gaba ɗaya to dan haka su ma sai suka haɗe kansu za su yaƙe shi to a wannan lokaci ne Allah madaukakin sarki ya ɗauke wa musulmi wannan wahalar yaƙi Allah ya turo iska ta kori waɗannan kafirai a lokacin nan abu sufyan ibn harbin bai musulunta ba shine shugaban kafiran tawagar mutanen makka da gudu da kafa shi ya sara ya koma makka da gudu ya ce wannan iska kada ta zama irin ta'adawa ce to a wannan lokaci kafiran da ke cikin madina sai suka fito suka haɗa kai da sauran 'yan uwansu kafiran duniya tare da cewa tun da annabi ya dawo madina akwai yarjejeniyar cewa duk bala'i in ya afko wa madina za su haɗu su tun kuɗi to amma yau da suka ga kafiran duniya sun zo za su yaƙe shi sai suka fita su ma sai suka mara musu baya to waɗannan banu ƙuraiza ɗin nan su ne ainihin mutanen da har annabi ya dawo gida ya zo ya zauna yana kakkaɓe ƙurar jikin shi sai mala'ika jibril ya ce ku har kun aje makamanku ne annabi ya ce eh sai mala'ika ya ce ai mu mala'iku ni da tawagata ba mu ajiye ba annabi ya ce zuwa ina sai ya ce bani quraiza sun ci amana sun warware alkawarin zaman lafiya tunda yanzu sun dawo cikin madina din aje a ritsa su annabi ya tashi sahabbai aka je aka ritsa waɗannan ainihin kafirai sai da aka kwana goma sha bakwai duk wanda ke da abinci ko abin sha ko kuɗi suka gama karewa kana cikin gari ba damar fita gona ko kasuwa ko ofis ku fito kuma ga sojojin musulmi sun kewaye ku a lokacin ne wani bayahude ya lallabo ya zo ya samu wani dan uwan shi a da wanda shi ma da bayahude ne amma ya musulunta yake tambaye shi wai me kake ganin mutumin naku zai mana wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai wannan ainihin sahabi ya nuna mishi haka a wuya yace ai yanka ku za a yi to abin da ya faru kenan da wahala ta musu wahala suka fito suka cewa annabi ya kamata a yi sulhu annabi ya ce a'a ai sulhu ya kare lokacin sulhu ya wuce na je a ɗauko sa'ad ibn mu'az shi ma da ba yahude ne ɗaya cikin shugabannin yahudawa kuma cikin bani kabilar banu quraiza din amma ya musulunta aka je aka ɗauko shi shi ma an yi mai rauni a wurin wannan ainihin hayaniya ta yakin ahzab din aka ɗauko shi aka zo ana zuwa annabi ya ce su tashi su sauke shi suka tashi suka sauke shi annabi ya ce waɗannan ƴan uwanka ne na jini amma kaga abin da suka yi mana dan haka Allah ya bani damar in baka damar ka zartar da hukunci akan su duk hukuncin da kai Allah ya karba shine ce ya ma'aiki abin da nake ganin shine a ɗaga haɓa duk wani ɗa namiji matukar an ga gashi ya fara fito mishi ma'ana ya balaga kenan to a yanka shi matansu da 'ya'yansu kuma su zama ganimar musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kayi hukunci da hukuncin Allah yana saman al'arshi saboda haka aka yi layin su gasu nan sai ka zo ka kwanta a yanka ka ka zo ka kwanta a yanka ka sai da aka yanke su gari guda gaba daya to sa'an nan matansu da 'ya'yansu suka zama ainihin ganima ga musulmi to a wannan lokaci da ake zaune an tsare su a wannan gari shine ma'aiki ya ce man ya atina bi khabaril qaumi waye zai je lallaba ya zo mana da labarin wani hali waɗannan mutane da muka tare suke ciki فقال الزبير سي الزبير بن العوام يتي أنا نيني يا مأيكي فقال مأيكي يتي من يأتينا بخبر القوم وآيه زي جي زوبنا دلابار وأنن كافري قال الزبير أنا يتي نيني يا مأيكي ثلاثا سيدة سكي هوا أكد مأيكي صلى الله عليه وسلم معنى كقود إرن حال دا زي جي ساميسو mutumin duk da aka tare shi to wanne irin shiri suke yi amma yake shi ya da zai kuga kanshi kaga ya bada rayuwar shi kenan annabi ya ji daɗin wannan abu da zubairu yayi فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يكي لكل نبي حواري كون النبي ينا دا وني زاببي wanda yake ji da shi wa inna hawariya az-zubairu zababbe na da nake ji da shi shine az-zubairu dan awa daraja shi shi kuma kenan az-zubairu dan awa ibn majah ya sake cewa haddathana ali ibn muhammadin haddathana abu muawiya haddathana hisham ibn urwa an abihi an abdullah ibn az-zubair عن الزبير قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أهد عبد الله بن زبير يتي رانر دا أكي ياكن أهد سيدا من زن الله صلى الله عليه وسلم يتترى مني iyayen shi guda biyu ya ce ya bani fansarsa saboda daraja ta da yake gani idan idan ya taɓe kibiyar shi zai harba sai ma'aiki ya ce mishi ka harba na baka fansar uwata da ubana ma'aiki ya ɗauki uwarshi da uban shi ce ya baka fansa ai in yanzu ne sai baje za a yi ta mannawa alhamdulillah shikenan sai kuɗi su ta samu to amma su da yake dan Allah suke shikenan mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan yana daga cikin falalar shi ainihin az-zubairu dan awam bukhari ya ruwaito hadisi da muslim a lokacin fitina da ta faru ta sahabbai abdullahi dan zubair suka tsaya safun yaƙi wannan fitina lokacin da aka yi yaƙin jamal lokacin da aisha da tawagarta ta fito aliyu da tashi tawagar suka fito a wannan lokaci abdullahi dan zubair ya ce wa dan zubairu dan awam ya ce wa dan shi abdullahi ya ce ya abdullahi a yau din nan ba wanda za a kashe sai azzalimi ko kuma wanda aka zalunta ya ce amma ni ina ga za a kashe ni alhali an zalunce ni amma ana bi na bashin da ya fi ƙarfin in biya amma ka yi ƙoƙari ka biya in an kashe ni ya ce ga gona ta nan da ke gaba can gabashin madina idan ka siyar da wannan gona ta gagara biya to abin da nake so shine ka ce ya ubangijin zubairu ka taimaka wajen biyan bashin zubairu ɗan ya ce to da dai zan tambaye shi to baba wane ne mai gidanka da ka ce in nemi da ya karasa cikon biyan bashin in abin ya gagare ni yace amma sai na ga muna filin daga ne tambayar za ta yawa ana fara yaƙi ku sai aka kashe shi yace shine sai ainihin ya zama wannan bashi ya dawo kan shi dan Abdullahi dan Zubair shine babban ɗaki yace wannan gona da ya dube ta ya ga kuɗin da ake bin baban shi sai ga gonar ba za ta biya ɗaya bisa hudu ma na kuɗin da ake bin mahaifin shi ba amma da yake uban ya dogara ga Allah wajen waccan wasiyya sai dan ya daga wannan gona zai sayar duk wanda yake son gona ya zo mu haɗu wuri kaza duk wanda ke bin Zubair ibn al-Awam ya zo mu haɗu a wannan gona aka je sai ce to duk wanda yake son wannan gona ya siya miji aka fasa gona kashi hudu wani ya ce ya sai wannan gona dubu kaza ɗaya bisa hudu kenan wani ma ya sake cewa haka wani ma ya sake cewa haka sai ya zama kuɗin da aka ainihin wato sai wannan gona Allah ya sa albarka a cikinsu misalin ana sa ran za a sayar wannan gona naira dubu sittin sai da aka sai wannan gona kamar naira miliyan uku kuma saboda haka aka biya basussukan da abdullahi bin zubair dan awam ya ci sannan kuma ɗan shi sai da ya shekara uku duk sanda aka je aikin hajji sai ya tara alhazan duniya baki ɗaya yana yawo yana shela yana cewa duk wanda ya san yana bin mahaifina bashi ya zo in biya shi ya ce sai da ya shekara uku ba wanda ya ce yana bin shi bashi sannan ya raba wa kannan shi gado ka ji amana kenan to a shahid a cikin wannan ainihin wato a hadisi shine Abdullahi ibn Zubair yana daga cikin mutane waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake amsa addu'a su ko suna da rai ko ba su da rai. Tun daga shi ya ce in abin ya gagare ka ka nemi mai gidana da ya cikkasa ya taimaka maka waye mai gidan shi shine Allahu Rabbul Alamin. To sai kuma fadlu talhata bin Ubaidillahi fallalat talhatu dan Ubaidillahi ɗaya daga cikin waɗannan guda goma da annabi ya musu alƙawari da aljanna. الإمام ابن ماجه يتي حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيء حدثنا الصلت الأزدي قال حدثنا أبو أبو نضر عن جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وترم طلحة أو عبيد الله سيزوزي جبتا النبي صلى الله عليه وسلم أين زوني سي النبي يتي شهيد يمشي على وجه الأرض wannan shahidi ne yake yawo a bayan ƙasa ma'ana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida da cewa wannan falhatu dan ubaidillahi shahidi ne dama cikin sahihul bukhari bukhari yace babin da ke bayani akan bai halatta ka cewa na shahidi ba ko ka ga mutuwar shahada din saboda wani abu ne wanda yake gaibu a zuciya amma wannan sahabi gashi tun bai mutuwar shahada ba annabi yace wannan shahidi ne yake yawo a bayan ƙasa dan haka wannan ya mutu bai mutu ba shahidi ne bi shahadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا زهير بن معاوية حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان وأن حديث سيدنا معاوية الله يقارى مش يرداشي يرويتوشي قال يتي نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة annabi ya kalli talha dan ubaidillahi wata rana faƙala sai ya ce haza mimman qaba nahbahu wannan na daga cikin waɗanda suka ba da kansu ga Allah kuma sun sauke iya nauyin da Allah ya ɗora musu Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje waɗanda sun gaskata alkawarin da suka yi wa Allah na cewa sun ba da ransu gare shi faminhum man qada nahabahu daga cikinsu akwai waɗanda suka riga suka miƙa kan nasu gaba ɗaya wa minhum man yantazir akwai kuma waɗanda ake saurare to wannan ainihin ma'aikaci yana daga cikin waɗanda suka ainihin wato miƙa kansu suka ainihin cika duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya yi alkawari da su falhatu ɗan ubaidillahi kenan yana ɗaya daga cikin mutane goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yan aljanna ne don haka muka kawo falalashi قال حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال قيس يتي رأيت يد طلحة شلالة يتي ناغا حنم طلحة عن عبيد الله يا شني مي يسا يا شني وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أهد أن كاو النبي ساراني كو حربي sai falhatu dan ubaidillahi sai mika hannun shi sakamakon wannan sara da ya kare wa ma'aiki hannun nashi ya shanye yanzu wuta za ta ci wannan hannu na shi faufau wuta ba za ta ci wannan hannu ba musamman annabi ya ce dan aljanna ne to saboda kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zama ya mutu da nakasashiyar gaba hannun shi ya shanye fa radiyallahu ta'ala anhu sai annan sai ce fadlu sa'ad ibn abi waqas falalar sa'ad dan abi waqas ma'ana sa'ad dan abi waqas yana daga cikin daya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna su din nan yan aljanna ne har wa yau dai ibnu maja yake haddathana muhammad ibn bashar haddathana muhammad ibn ja'far haddathana shu'ba an sa'ad ibn ibrahim عن عبد الله بن شداد عن علي قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك yace tun da nake sayyidina ali kenan ban taba ganin manzon Allah ya ba da fansar iyayen shi biyu ga wani ba sai ga sa'ad dan malik wato sa'ad dan abi waqqas to wannan ainihin hadisi kamar yana saba wa wancan kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da fansar iyayen shi ga az-zubair dan awa to amma malaman hadisi sai su ce insha Allahu babu sabani don wannan nafiyu ne sayyidina ali ya ce ban taba ganin ma'aiki ya ce wa wani na baka fansar uwata da ubana ba sai sa'adu dan abi waqas a can kuma az-zubairu dan awam annabi ya bashi fansar uwarshi da uban shi to wannan nafiyu ne ma'ana korewa ne aliyu ya kore ne iya abin da ya sani ya faɗa a can kuma wancan ya tabbatar dan hakan aka koma wurin malaman ilimin usulul fiqh sai su ce al-musbitu muqaddamun ala nafi wancan yana tabbatar da cewa annabi ya ba shi fansar uwarshi da uban shi wannan kuma ya ce annabi bai taɓa ba wani fansar uwarshi da uban shi ba sai sa'adu kuma sa'adu ba shi ne zubairu dan awan ba sai a ce to aliyu ya faɗi abin da ya sani ne a nan amma can ya tabbata kuma annabi ya yi wannan al'amari mun fahimci wannan ko ma'ana dukkan su haka ta taɓa faruwa amma aliyu bai san da na zubairu ba sai dai na sa'ad فإنه قال له يوم أحد دون أرانا دعك ياكم أحد النبي ياتي وسيدنا سعد دم مالك واتو سعد دم أبي وقاص إرمي سعد يا كي سعد كهربا كهرب كافري فداك أبي وأمي ناباك فانصر أواتا أبانا صلى الله عليه وسلم سألنا ابن ماجه ساكتوا حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول الأرض رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص يتي تكن لا رباوة ni ne balarabe na farko da na fara ɗaukan kibiya ne harbi da ita wajen jihadin ta da addinin Allah ma'ana duk larabawa gaba ɗaya ba su ne aka fara kai wa musuluncin ba kenan to a cikin larabawa sa'adu dan abi waqqas shine balaraban farko da ya ɗauki kibiyar shi ya yi harbi da ita saboda ta da addinin Allah faradiyallahu ta'ala an sa'adin to bayan wannan kuma sai fablu abi ubaidata ibn al-jarrah falalar abu ubaida ibn al-jarrah ɗaya daga cikin mutane goma yan aljanna al-imam ibn majah har wa yau yace haddathana ali ibn muhammadin haddathana waki'un an sufyana hawwala sanad وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة جميعا أو جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران ما أيكي صلى الله عليه وسلم ya ce wa mutanen kasar Najran mutanen kasar Najran ne lokacin da suka musulunta sai suka ce ya ma'aiki ba za ka aiko mana da gwamna bane wanda zai zama shugaban mu sai annabi ya ce da su sa'ab'atu ma'akum rajulan aminan zan aiko muku da wani mutum amintacce mutumin kirki haqqa aminin kuma wanda ya cancanta da a ce shi amintacce ne qala shi ainihin wato Huzaifa mai riwaya yace fatasharrafa lahun nasu mutane suka yi ta gogoriyo suka yi ta ainihin fatar Allah ya sa su samu wannan muqami فبعث أبا عبيدة بن الجراح sai annabi ya aiki abu ubaida ibn al-jarrah ma'ana shi ya cancanta da a kira shi amini kuma wanda ya cancanta da ainihin wato a bashi amana tare da cewa dukkan sahabbai aminai ne wurin Allah da ma'aiki amma kowanne akwai wata daraja wadda ya samu fifiko da ita akan wani sahabi don hatta annabawa ma Allah yake tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd har manzanni wani yafi wani to haka su ma cikin sahabbai din قال حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي أبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة من ذن الله صلى الله عليه وسلم وترانا يتشيوا أبو أبيدة بن جراح يتشي ونن شيني أمين تتشن ونن الأمة dan haka sayyidina Umar sanda zai mutu sai ya ce da a ce abu ubaida ta bin jarrah yana da rai ya ce to da tabbas babu ja kawai shine zan ce shine khalifa dan ma'aiki ya ce shine amintaccen wannan al'umma to tunda shine amintaccen wannan al'umma shi ya dace da dauki ragama a bashi kenan to amma ya mutu a lokacin faradiyallahu ta'ala anhum ajma'ina sa'an nan sai ibnu maja kuma ya haɗo da su waɗannan da muka faɗi da waɗanda ban faɗi ba sai ce fadailul asharati radiyallahu anhu falalar waɗannan sahabbai guda goma 'yan aljanna Allah ya ƙara musu yarda حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول شي رياح كوكما a abul musanna annaka'i ya ce an jaddi ya karɓo daga kakan shi riyah ɗan haris ya ce sami a zaida a sa'ida ɗan zaid sa'idu ɗan zaid yana ɗaya daga cikin mutane goma 'yan aljanna ba mu faɗe shi a can baya ba to yanzu ne za a faɗe shi sa'idu ɗan zaidu ne aka ji shi ya ƙulu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ashira ashira muna zaune mu tara manzon Allah ne cikon na goma mu mu sahabbai kenan ma'aiki shine cikon na goma faqala sai muka ji wani digirin girmamawa manzon Allah yana cewa abubakrin fil janna abubakar dan aljanna ne wa umaru fil janna umaru ma dan aljanna ne wa usmanu fil janna usmanu ma dan aljanna ne wa aliyun fil janna aliyu dan aljanna ne wa talhatu fil janna talha dan aljanna ne wa zubairu fil janna zubairu ma dan aljanna ne wa sa'adun fil janna sa'adu ma dan aljanna ne wa abdurrahman fil janna abdurrahman ibn auf shi ma dan aljanna ne faqila lahu sai aka ce wa shi wannan sa'idu tunda ya ce su tara suke zaune annabi ne na goma to anan ya lissafa mutum takwas to waye na tara sai aka ce manittasi'u waye na tara kala ana sai ya ce ni mai jawabi radiyallahu ta'ala anka ya sa'id wannan sa'id ibn zaidin shine sirikin sayyidina umar wanda yake auren kanwa sayyidina umar fatima da sayyidina umar yaje same suna karatun alqur'ani suka marmaza suka boye lokacin bai musulunta ba suka ya kama su ya buge su tukuna da suka ji duka suka fito da qur'ani suka ce amma ba zai taba ba sai alwala don lokacin su ma ba su gama sanin fiqh ba din sosai in ba haka ba za a ba kafiri allan qur'ani to shikenan suka bashi to da ya karanta jikin shi ya sanyi ta sanadin wannan sa'idu dan zaidu ne sayyidina umar ya musulunta wannan kadai bai ishe shi falala ba ya ishe shi falala to wannan ainihin kaɗan kenan cikin darajojin waɗannan a nan ba a lissafo da shi abu ubaida ibn al-jarrah ba sai a wasu hadisai waɗanda za mu zo mu karanta su insha Allahu ta'ala a nan gaba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu za mu kwana nan insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik